الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله ربكم واغتنموا ما بقي من أعماركم واعتبروا بما ضاع من أوقاتكم واتعظوا بمن مضوا قبلكم فإنهم سائرون على دربهم صائرون إلى مصيرهم ولا, ولا مفر من الله تعالى إلا إليه سبحانه ولا نجاة إلا بصدق التوجه إليه سبحانه وتعلق القلوب به عز وجل وإخلاص العمل له وحده دون سواه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أيها الناس اختص الله تعالى بعض الأزمنة بعبادات فضلت بها على غيرها من الزمن كما اختص ثلث الليل الآخر دون سائر الليل والنهار بتجليه سبحانه للمستغفرين من عباده والسائلين والداعين واختص يوم الجمعة بهذه الصلاة العظيمة وبساعة الإجابة فيها واختص رمضان بوجوب صيامه ومشروعية الجماعة في قيامه واختصت عشر ذي الحجة باجتماع أمهات العبادات فيها فكان العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها فالصلاة والدعاء والصدقة والجهاد وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القربات هي في عشر ذي الحجة أفضل منها في غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري والدارمي واللفظ له إن هذه العشر المباركات التي قد دخلنا فيها هي أفضل أيام السنة والعمل الصالح فيها أيا كان نوعه أفضل من الأفضل منه في غيرها وهي تقع في آخر شهر من السنة فكأنها تعويض للمفرطين في عامهم ليتداركوا أنفسهم ويعوضوا فيها ما فاتهم ويدركوا بها منزلة من سبقهم ومن فضل الله تعالى أنها كانت في آخر العام فإن العبد يتذكر بنهاية سنته نهاية عمره ويندم على ما فرط في أيامه الخالية ويعقد العزم على استثمار ما بقي من حياته فإذا هو يستقبل هذه العشر المباركة ليفي بوعده لربه ويصدق مع نفسه إن الله تعالى حين جعل هذه العشر المباركات أفضل أيام السنة فإنه سبحانه اختصها بخصائص ليست في غيرها وجعلها زمنا لعبادات لا تكون في سواها فهي زمن, فهي زمن أداء ركن الإسلام الخامس فأول أيام الحج فيها وهو يوم التروية وفيها, وفيها ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة ويتوخ خاتمها وهو يوم النحر بأكثر أعمال الحج وهي الرمي والنحر والحلق والحل من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إنها اختصت بهذه الأيام الثلاثة العظيمة وفيها مناسك الحج وشعائره الكبيرة ففي اليوم الثامن يبدأ الحجاج مناسكهم وفي اليوم التاسع يقفون بعرفة وهو من أعظم الأيام أفضلها ويعتق الله تعالى فيها من النار ما لا يعتق في غيره من من سائر الأيام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء الحديث أخرجه مسلم وهو اليوم الذي نزلت فيه آية الإخبار بكمال الدين وتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف, وهو واقف بعرفة أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي, قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم يوم الجمعة الحديث راه الشيخان فكان الإخبار عن كمال دين الإسلام وتمام نعمة الله تعالى به علينا ورضاه بالإسلام لنا دينا في اليوم التاسع من هذه العشر المباركات من هذه العشر المباركة فاختصت بهذا الفضل العظيم وفيها ليلة جمع حين يبيت الحجاج بمزدلفة ويذكرون الله تعالى فيها بعد الفجر إلى الإسفار قال الله تعالى في فضل هذا الذكر في ذلك المشعر المبارك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وخط واختصت العشر بيوم النحر وهو العيد الأكبر وهو أفضل من عيد الفطر لاختصاصه بكثير من الشعائر والعبادات وفيه تراق الدماء تعظيما لله تعالى ولا تذبح الضحايا والهدايا قبله فصل لربك وانحر فكان التلصق بالدماء لله تعالى في خاتمة هذا هذه العشر المبارك وكان آخر يوم منها وهو, يوم وهو اليوم العاشر عيدا كبيرا للمسلمين يذكرون الله تعالى فيه على ما هداهم ويشكرونه على ما أعطاهم فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤثر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وثبت فضله وثبت فضله في حديث عبد الله بن قرطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم اليوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه أبو داود ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن خصائص هذا العشر المباركة أن الله تعالى نص في كتابه العزيز على ذكره فيها فقال سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالأيام, فالأيام المعلومات هي العشر في قول أكثر السلف, السلف والعلماء ومن, ومن ذكره سبحانه فيها ما شرع فيها من التكبير تعظيما لله تعالى وإعلاما بفضيلة هذه العشر وإظهارا لشعائرها وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الحديث أخرجه أحمد وقال البخاري رحمه الله تعالى وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وروى الدارمي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه فحري بالمسلم أن يشكر الله تعالى على فضلها وفضل العمل الصالح فيها وهي أيام قلائل وأن يشكره عز وجل على ما شرع فيها من أمهات العبادات والأعمال الصالحة وأن يشكره عز وجل على بلوغها وهو في أمن وآفية ولديه قدرة على الاجتهاد فيها بما يرضي الله سبحانه, بما يرضي الله سبحانه وتعالى ومن دلائل الشكر فيها حبس النفس على الطاعات ومجانبة المحرمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من, ال من, من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة يو خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني جمدا وسكي بنسكي بنتي da wannan wata da muke ciki yake dauke da shi shine watan Dhulhijja yana da wasu khasa'is da Allah madaukakin sarki yake bance a cikin sa wanda ba sa faruwa a wasu watanni idan ba a cikinsa ba Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da falalarsa yakan zaɓo wasu zamuna ya fifita su akan wasu zamuna yakan zaɓo wasu abubuwa ya fifita su akan wasu abubuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi thuluthul lailil akhir shine kashi a ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran lokuta na cikin dare wanda ba shi ba a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki yakan sauko zuwa saman duniya yakan yi holan rahama da falala da gafara a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki yakan ce ina mai neman gafara ina mai neman rahama ina mai roƙo mai bukata na amsa masa a duk dare Allah maɗaukakin sarki yakan yi wani tajallin zuwa saman duniya wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi akan sauran lokutan da ba shi ba a cikin dare kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan rana da muke ciki ranar juma'a ya fifita ta akan sauran ranaku da wannan sallah da muke ƙoƙarin ba da ita yanzu ita ce sallar juma'a wanda babu wata rana da ake yin sallar juma'a idan ba ranar juma'a ba sannan ya fifita wannan rana da wata sa'a mai matukar kankanta wanda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace babu bawan da zai dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wannan lokaci ne dan kadan ya kankanta shi kwarai da gaske yace lokaci ne kadan da bashi da yawa a cikin wannan rana ta juma'a yake haka nan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi watan Ramadana ya fifita shi akan sauran watanni da ibadar da ke cikinsa ta azumi da ƙiyamar laili da sauran ibadu da al'umma sukan gudanar a wannan wata mai albarka na Ramadana. ‘Yan uwana masu albarka, haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki na watan Zulhijja wanda suka fara daga jiya a suka fara irgensu ya fara daga jiya ranar alhamis ɗaya ga wata ta waɗannan kwanaki ne da allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya fifita su a kan sauran kwanakin da ba su ba a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya ibada a cikinsu tana da bambanci a kan ibada a sauran kwanakin da ba su ba kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bayyana a cikin hadisi ingantacce wanda bukhari da muslim suka fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa babu wasu kwanaki daga cikin kwanakin duniya gaba ɗaya da aiki nagari ya fi soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki da muke ciki su ne kwanaki goma farko na watan zulhijja sabai suka ce ya rasulallah ko da mutumin da ke cikin jihadi ko wanda ya yi jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki shi ma aikin da ya na jihadi tare da falalar jihadi bai kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haka al'amarin yake ko da wanda ya jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki da ikhlasi ba ya yi don mutane ba ne aikin da ya yi bai kai aikin da mutum zai aikin da mutum zai aikin da mutum zai na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo wani istisna'i yace sai dai mutumin da ya fita yakin ko ya fita jihadin da dukiyarsa gaba ɗaya sannan da ransa da shi kansa ya fita ya je yakin kuma aka kashe shi sannan kuma dukiyar tasa gaba ɗaya ta salwanta a wajen jihadin bai dawo da komai ba babu shi babu ransa babu dukiyarsa to irin wanda ya wannan aiki shine za a sa shi yayi daidai da wanda ya aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki guda goma saboda haka ƴan uwa wata ganima ce ta ruwan sanyi Allah madaukakin sarki ya koro mana ita a cikin waɗannan kwanaki masu albarka malamai suke cewa idan muka duba za ku ga waɗannan kwanaki guda goma suna zuwa ne a ƙarshen shekara za ku ga wannan wata na zulhijja shine watan da yake na ƙarshe daga shi kuma sai sabon shekara ga mai yawan rai sai almuharram malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya sanya wannan gara ɓasa ne da wannan falala tasa saboda waɗanda suka yi sakaci ba su abin da ya kamata a sauran kwanakinsu na shekara ba to ga dama Allah maɗaukakin sarki ya baka sai sanya wasu gwalagwalan kwanaki guda goma ya ce duk wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma ladan da zai samu falalar da zai samu ta sha bamban a dukkanin sauran kwanakin duniya gaba ɗaya shi sa malamai sun yi saɓani a kan wai da dararen ramadana da kwanaki goma farko na watan zulhijja wanne suka falala wato abin da nake so yan uwa su lura da shi shine yadda haka aka iya yin mukarana aka iya gwama aka iya haɗa tsakanin waɗannan darare ko kuma kwanaki guda goma na watan farko na zulhijja da kwanaki goman ƙarshe na watan ramadana kai ma ka san duk kwanakin da aka haɗa su da dararen goman ƙarshe na watan ramadana ba ƙananan kwanaki ba ne to malamai sukan yi saɓani cewa waɗanne ne suka falala to amma dai bayani wanda yake ya fi kusa da dacewa shine abinda malamai suka ce idan muka ɗauki dare a matsayinsa na dare daga faduwar rana zuwa bullowar alfijir to waɗannan a wannan awanni a wannan lokaci babu lokacin da ya kai dararen ƙarshe da watan ramadana amma suka ce idan muka ɗauki yini shine daga bullowar rana zuwa faduwanta to babu kwanakin da suka kai goma farko na watan zulhijja su ne kwanakin da muke ciki yan uwa hatta kwanakin da suke cikin ramadana falala aikin alkhairi bai kai ba kamar ka yi aiki a waɗannan kwanakin da muke ciki su ne afdalu ayyamin duniya mafiya falalar kwanakin duniya da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mana shi sa a malamai suke matuƙar kwaɗaitarwa da matuƙar jan hankali akan waɗannan kwanaki lallai kowane ɗaya daga cikin musulmi ya tsaya ya ribace su dukkanin aikin da ke amsa suna ayyukan alkhairi dan adam ya ga su kwace masa ba sallah a cikin jam'i da sallolin nafila yan uwa na filfilu da muka yi a watan ramadana tun daga kan rawatib har zuwa qiyamul layl har zuwa na filfilin da ba rawatib ba yan uwa me zai hana ka tuno ramadana tun da daman baka dade da wuce shi ba ka dawo ka maimaita su a cikin waɗannan kwanaki guda goma alkhairan da kake tsammanin samu a cikin samu a cikin Ramadana insha Allah ta'ala zaka dace da irin su a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki dan uwa saboda haka dan uwa uwa mu sani cewa waɗannan ba lokacin bacci bane a tashi ayi kiyamar layli a ga yawa Allah madaukakin sarki bukatu abubuwan da muke ciki halin da muke ciki a ga yawa Allah madaukakin sarki lokacin amsa karba addu'a ne sallolin nafilfilu waɗannan sallolin na rawatib da ake yan uwa mu kiyaye su kada kai sakaci da su ka yi ƙoƙari iyakacin iyawarka kaga sallah ta farilla a cikin jam'i ba ta ƙwace maka a cikin waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki ba insha Allahu ta'ala idan kai haka za ka rabauta insha Allahu ta'ala dan uwana mai albarka daga cikin ayyuka na gargari da ake so a kiyaye a cikin waɗannan kwanaki akwai azumi e in na ce azumi shine azumi na ɗaya daga cikin aiki nagari yana ɗaya daga cikin zai shiga cikin ma'anar aiki nagari kamar yadda hadisin da muka gabatar ya gabata saboda haka uwa babu laifi idan mutum zai iya ya azumci ɗaya biyu uku hudu har zuwa tara ga wata ranar arfa don mutum zai yi babu babu nassin da ya hana babu nassin da ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya azumci kwanakin nan tara gaba ɗaya amma malamai suka ce ai ya shiga cikin karkashin aiki na gari azumi aiki na gari ne ko ba aiki na gari bane aiki na gari ne saboda haka in kai azumi a matsayin aiki na gari ka dace insha Allah ta'ala idan ma baka samu damar yin kwana taran ba dan uwana mai albarka me zai hana ka jarraba siyamu dauda eh idan ba za ka iya ba kai yau gobe ka huta kai yau gobe ka huta yanzu a cikin mu masu himma da wasu sun riga sun fara eh tun jiyan da aka ce an ga wuta wasu masu himma wallahi sun fara sun riga sun fara sun tafi da ladan Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su dan uwana masu albarka kada dai ka bari a wuce ka kada ka bari a barka a baya a irin wannan fagen anan ake tsere a irin wannan fagen anan ake rige-rige anan ake guje-guje wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun wa sabiqu ila maghfiratin wa sari'u ila maghfiratin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin bin Allah a cikin dacewa da irin wannan falaloli a cikin su ake tsere a cikin su ne zan ga wancan bai wuce ni ba ni na wuce shi wannan da yake bayana bai kamo ni ba a cikin ayyukan ibada ake irin wannan abubuwan yan uwa idan ba za ka iya siyamu Dawuda ba me zai hana ka ɗauki litinin da alhamis ɗin da suke ciki ka azumce su su ma duk zaka dace da lada da ke ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya azumci rana guda ɗaya saboda Allah man sama yawman fi sabilillah rana ɗaya kawai mutum ya azumce ta saboda girman Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai kautar da fuskarsa zai nesantar da fuskarsa daga wutar jahannama ta fiye shekara saba'in haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to ya kuma dan uwa ya dace da waɗannan kwanaki masu albarka masu tsada kwarai da gaske idan duk mutum yana da wani uzurin da ba zai bashi dama yayi ba dan uwa na mai albarka kada ka bari azumin ranar arfa ya kwace maka eh ko da sauran sun kwace maka to kada ka bari azumin ranar arfa ya kwace maka saboda azumi ne mai falala azumi ne mai girma wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana gafarta zunubin da mutum ya na shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa Allah madaukakin sarki zai tattara gaba daya ya gafarta wa dan adam saboda haka dan uwana mai albarka yi kokari iyakacin iyawarka kai duk abin da zaka iya kaga wannan dama da Allah madaukakin sarki ya baka ya raya ka ya kawo ka lokacin ya baka lafiya bata kwace maka ba yi kokari ka ribaci abin da ke ciki dan uwa masu albarka kada manta da karatun alqur'ani mun yi sauka a ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa daga cikinmu a cikin watan ramadana wani yayi sauka biyar wani yayi shida wani yayi uku wani yayi kaza an yi karatun alkur'ani sosai dan uwana mai albarka me zai hana ka tuno wancan lokacin ka raya waɗannan kwanaki guda goma da karatun alkur'ani yadda muka raya kwanakin ramadana karatun alkur'ani mu dawo mu kalli wancan lokaci mu ƙara raya waɗannan kwanakin da karatun alkur'ani yan uwana masu albarka ko da mafi karanci ka samu ko da sauka ɗaya ce kai ya koda sauka ɗaya ce kai idan za ka iya wasu ma sun riga sun fara kamar yadda na faɗa wasu masu himma sun riga sun fara tun jiya idan mutum zai iya idan kullum kwana tara nan mu ɗauki ranar sallah tun da ranar sallah akwai shughul da ba za su ba mutum dama a ce ya shiga wajen karatun alƙur'ani ko abin da ya kama da haka ba amma wannan kwanaki gwara tara idan za ka ɗauki kowace rana ka karanta izu bakwai kwana shidan farko ka karanta izu bakwai bakwai kwana ukun ƙarshe sai ka karanta izu shida shida to insha Allah ta'ala za ka sauke alƙur'ani a cikin kwana tara nan kaga wanda wanda ya riga ya fara shi kenan wanda kuma bai fara ba to shi ma bai makara ba gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sare maka zaka iya yi amma dai kada mutum yayi sakaci da karatun alqur'ani a waɗannan kwanaki yan uwana masu albarka a kada mu manta da kabarbari da ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki ne da Allah madaukakin sarki ajiye mana su dan mu ta ambatansa muna kabarbari muna girmama shi muna gode masa muna kambama shi subhanahu wata'ala shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa a liyadhkuru smallahi alaihi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anam wa yadhkuru smallahi alaihi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anam Allah maɗaukakin sarki ce dan su ambaci Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki sanannu malaman tafsiri suka ce kwanakin na sanannu su ne waɗannan kwanaki guda goma Allah maɗaukakin sarki ya aje su ne dan a ambace shi a kambama shi a kira shi kira mai yawa a cikin su akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mutane na me na dabbobi na ni'ima shi sa ya tabbata magabata da zarar waɗannan kwanaki guda goma sun kama to ba sa sakaci wajen ambatan Allah maɗaukakin sarki Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أي تميمي تاوى kai da ƙarfi ka buɗe muryarka idan ka gaji ka huta mata su yi gwargwadon da su ji da kansu za ka yi a kasuwa ka yi a wajen aikinka ka yi a gida ka yi a zaune ka yi a kwance kana tafiya a kan mashin kana tafiya ne a ƙasa kana duk a halin da kake kai waɗannan kabarbari yan uwa ba a sakaci da su ana fara waɗannan kabarbari ne da zarar a watan zulƙida ya mutu a wannan daren kun ga daren shekaran jiya kenan laraba a lokacin ya kamata a ce mu fara kabarbari a lokacin ya kamata a ce mu fara kabarbari ya tabbata abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda sun kasance idan waɗannan kwanaki masu albarka suka shiga kasuwa suke shiga ba sun shiga kasuwa bane yan uwa dan su je su siyo ko su siyar a'a abin da ya kai su kawo shine suna bi lungu lungu layi layi sako sako na kasuwa duk inda suka je sai su tsaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu sai su gaba sun gama cin kasuwa a wannan layi sai su koma layi gaba sauran jama'a da ake ta hada hada an shagala da kasuwanci sai a ji kabarbari na tashi sai a tuna musu ma sai su dauka sai a rinka sai kasuwa duka ta dauka ita kabarbari Abdullahi dan Umar ta sahabi Abu Hurairah abin da suke yake na yan uwa idan suka gama shiga layi layi suka tunatar da mutane suka yi kabarbari sai su fito su yi hamdala sun gama cin kasuwa suke ne sai su tafi gida yan uwa kasuwancin su ya ci riba kasuwancin su ya riba yan uwa wannan na ɗaya daga cikin sunan mahajura irin sunnonin da muka kauracewa galibi daga cikin mu sai ku ga kunya muke ji barin kada ga maryoyin muna yin kabbara idan mutum yana sai kamar kallon sa ake wasu ma in yana sai ga suna mai dariya ko suna neman su masa izgili ko abin da ya kama da haka dan uwa idan mutumin da yake rashin daidai bai ji kunya yin rashin daidai a gaban mutane ba kai dan me da kake daidai kake bin Allah madaukakin sarki kake neman lada a wajen Allah madaukakin sarki zaka rinka jin kunya zaka rinka jin nauyi ba daidai bane wannan yan uwa a rinka yin kabarbari a daga murya ayi tunatar da jama'a ne za a yi ta yin kabarbarin da yan uwa har sai ranakun a guda goma nan sun kare ayyamu tashrik sun wuce sannan ake dinawa sai ranar sha uku ga wata idan rana ta faɗi sannan sai a dina amma dukkan waɗannan kwanaki kwanakin kabarbari ne yan uwa kabarbari da ambatan Allah duk abin da ya zo maka ka ambaci Allah maɗaukakin sarki ba a barin baki a rufe ba tare da ambatan Allah ba ka jiƙa harshenka ka jiƙa bakinka da ambatan Allah maɗaukakin sarki a waɗannan kwanaki kwanaki ne da Allah maɗaukakin sarki yake so a ambace shi daga cikinsu a cikinsu ‘yan uwana masu albarka daga cikin abin da ake so a kiyaye a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ‘yan uwa akwai layya a cikin waɗannan kwanaki masu albarka daga cikin khasa'is da Allah maɗaukakin sarki ajiye a ciki akwai layya shine yanka dabba a ranar goma ga wata ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ala arzahil akwal a bisa zancen da ya fi inganci shine har sha uku ga wata ranar yanka ce mutum zai iya yanka a cikinsa mutum zai yanka dabbarsa ne saboda Allah a cikin dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya ware su ne waɗanda ake ci musu bahimatul an'am raƙumi da matarsa sa shi ma da matarsa rago da matarsa sai ɗan akuya da matarsa su ne samaniyar azwaj kamar yadda Allah ambata a cikin suratul an'am dan uwa waɗannan su ne waɗanda ake yankawa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sare maka dan uwa yi kokari ka yanka a ranar sallah ranar goma ga wata ya tabbata hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a wannan ranar babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ya fi ƙauna kamar zubar da jini babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙauna a wannan ranar kamar zubar da jini yan uwa da yawa daga cikinmu layya ta hau kansu ya kamata a ce sun yi layya amma suna yin baris da ita mu sani cewa zantuttukan malamai ne guda biyu akan layya wasu sun ce dole ne wajibi ne idan ka bar ta ka saba Allah madaukakin sarki matakar kana da hali amma jumhurul ulama su abinda suka ce shine sunna ce amma muakkada sunna ce amma sunna wacce ake karfafawa sunna ce mai karfi to kuma da menene dan uwa kalli rayuwar abin koyinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan rayuwarsa lokacin da ya fara layya ba taɓa hikaitowa wata shekara ta zo ya ƙi layya ba da yawa daga cikin musamman ina fuskantar da wannan magana tawa ga 'yan uwana matasa e matashi zai yi ɗinkin sallah kala biyar kala goma ya kashe naira dubu saba'in naira dubu sittin ya sai shaddodi da yadiddika masu tsada ya ɗinkin sallah amma ba zai iya sayar da naira dubu hamsin ya yanka ba ina ka taɓa ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗinkin sallah amma layyafa wannan abu ne da yake ya tabbata a cikin hadisai ingantattu to ka sani a matsayinka na matashi wannan ladan da ake ba masu layya kama kana bukatarsa gafarar da ake ba masu layya kama kana bukatarta ka siya ka yanka dan ibada ka siya ka yanka domin Allah madaukakin sarki ya ce ayi yan uwana mu sani cewa layya ana yin ta ne saboda Allah madaukakin sarki ba dan ketare ni ba kada ne layya dan kada a ce ban yi ba kada ne layya don kada makaucina ya min dariya ko in je in sai dabba ta ketare ni don a ce dabba ta tafi ta kowa girma abu ne da yake da ake so mai kyau mutum ya zaɓi dabba mai mai mai maiko lafiyayya yanka amma kai wannan dan Allah wallahi dan uwana mai albarka idan kai ba dan Allah ba layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum babu babu abinda Allah madaukakin sarki zai da jinin da ka zubar da namanta me Allah zai da namanta takawa Allah maɗaukakin sarki yake nema da gare mu gaba ɗaya kayi dan Allah kada kayi dan kada a ce yara za su je suna kwaɗayi ko abin da a'a kai ne dan Allah maɗaukakin sarki ɗan uwa mu kiyaye wannan ba a yin laye dan ketare ni ba a yin laye dan kada a ce ban yi ba sannan mu sani yan uwa na daga cikin sunna ta layya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk watan zulhijja ya kama yake kuma niyyar yayi layya to ya kame game da aske gashin kansa ko yanke farci duk wani gashi da ke jikinsa na kansa ko na hammatarsa ko na gabansa ko wani duk gashin da ke jikinsa to ba a so mutum ya taba shi ba a so mutum ya yanke farcensa har sai lokacin da mutum ya yi mai ya yanka layyarsa ki saboda haka daga jiya bai halatta mutum a ya yanke farcensa ba wasu kan tambaya idan mutum ya yanke fa shikenan abin mustahabi ne ba wajibi bane mutum ya saba wa sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma layyarsa ta yi ba za a ce layyarsa ba ta ba amma dai ya kamata duk abin da aka ce umarnin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kamata dan uwa ka tsaka na tambaya wa mai hukuncin sa ba a ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kai kaza kai kaza kana kana cewa to yanzu in ban yi ba fa wannan wannan ina gani kai kanka ka san bai kamata ba babu girmamawa a ciki mutum ya tsaya tambaya cewa wai wajibi ne ko wajibi bane abinda ake kawai inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'ana haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mumini maza da mata idan aka kiraye su aka ce ku zo ga abinda Allah ko manzon sa yace abinda suke cewa mun ji mun bi hannun mu a sama ba mu da ba mu da tama a ciki yan uwa mu kiyaye wannan daga cikin khasa'is na wannan rana mai albarka yan uwa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wata da muke cikin Nobel Hijja musamman waɗannan kwanaki guda goma a cikin su ake fara aikin hajji a cikin su ake fara aikin hajji ranar takwas ga wata rana ce da ake fara fita domin gabatar da ibada aikin hajji ita ake cewa yawmut taruya ranar taruya kenan rana ce da ake fita a a je mina a zauna idan aka kwana kuma daga nan a tashi a tafi ina a tafi arfa washe gari ranar tara ga wata kenan ranar arfa yan uwa rana ce mafi mahimmanci daga cikin ranakun duniya ita ce ranar da shedan yakan timarmuza hancinsa a ƙasa shedan yakan ji bakin ciki shedan yakan shiga damuwar da bai taba shiga cikinta ba a shekara kamar ranar arfa ita ce da ranar da Allah maɗaukakin sarki yake wa mala'ikunsa alfahari da mutanen da suke filin arfa Allah maɗaukakin sarki zai shaidar da mala'iku ya ce ku shaida mala'iku dukkaninsu na gafarta musu duk wanda ke tsaye a filin arfa Allah maɗaukakin sarki zai ce ishadu anni ghafartu lahum duka na gafarta musu to rana ce mai falala wacce ba a samunta sai a wannan wata na zulhijja yan uwa akwai ranar goma ga wata ita ce ranar sallah wanda hatta masu aikin hajji a wannan rana suke mu'zam na ayyukan aikin hajjinsu mafiya yawa daga cikin aikin hajji kusan akwai ibadu guda hudu manya-manya da ake a wannan rana ta sallah abu na farko ana yin jifa mutum zai je ya jifa idan mutum ya jifa sai mutum ya zo ya yi a sai mutum ya zo ya yi hadaya eh sai mutum ya zo ya yanka kenan sannan sai mutum ya zo ya yi mai ya yi tsawafi sannan sai mutum ya yi aski waɗannan ayyukan dukkaninsu ana yin su ranar sallah to mu kuma da muke gida ba mu samu damar zuwa ba a ranar ne kuma muke zubar da jini a ranar ne ake yin yanka a ranar ne muke gode wa Allah maɗaukakin sarki daga nan kuma sai sha ɗaya da sha biyu da sha uku su suna kabar bari suna ana zaman da ake amina mu ma muna nan muna kabar bari muna girmama Allah maɗaukakin sarki a dukkanin sauran kwanakin da kuma lokutan sallah idan Allah maɗaukakin sarki ya sa idan da sallah to ƴan uwa waɗannan kaɗan kenan daga cikin wasu daga cikin abubuwan da suka tabbata na keɓance keɓance da wannan wata na zulhijja yake da shi sai dai abin da nake so in ji hankalin mai uwa shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shine aiki nagari a da shi ya yi amfani ma'ana babu wasu kwanaki da aiki nagari ya fi kyau a cikin kamar waɗannan kwanaki saboda haka ba iya abin da muka ambata kaɗai ne aiki nagari ba akwai abubuwa da yawa ba mu ambata ba wanda su ne suka fi yawa ma sosai akwai ciyarwa akwai ziyara akwai tuba ga Allah maɗaukakin sarki akwai yawan istighfari da sauransu duk waɗannan abubuwa sun shiga cikin aiki na gari yan uwa kada manta da yan uwanmu a duk shekara akan maimaita irin waɗannan abubuwan kada manta da yan uwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi iko ya layya ya taimaka wanda bai ba wanda Allah maɗaukakin sarki sa yana da shi ya taimaka wanda ba shi da shi halin da ake ciki mutane suna buƙatar taimako mutane suna buƙatar agaji yan uwa mu yi ƙoƙari mu agaza wanda suke buƙatar agaji Allah maɗaukakin sarki ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya yaye wa mumini damuwar da ke ciki Allah maɗaukakin sarki zai zai yaye masa damuwar da yake ciki tare tashin alkiyama wanda ya yi wa mumini damuwar da ke ciki ta duniya shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai yaye masa rayuwarsa damuwarsa ta tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yayi wa ƴan uwan musulmi damuwa Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah